الحمد للصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري قلة من لساني يقي وبعد السلام عليكم الله وبركاته يوم العربين sha bakwai ga watan rana ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira Muhammad sallallahu alaihi daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya. Idan ba manta ba mun tsaya darasi na sittin da tara za mu tashi darasi na saba'in daidai. Hadisi mai lamba ta ɗari uku da tasa'in da uku. shafi na ɗari da talatin da bakwai a wannan littafi mai albarka na amalin yawon wal laila na babban malami ibn sunni wanda muke karanta a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gangan albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana kafin mu shiga karatun mun ba mu manta ba muna tunatar da kanmu gaba mai mahimmanci ta salatin annabi alaihi salatu wassalam cewa idan muka gane fa'idodin yi wa annabi alaihi salatu wassalam salati to babu yadda za a yi mutum ya sakaci ya wasa da shi kamar da baya manta abinci a rana da salatin annabi alaihi salatu wassalam da istighfari wani irin wato fasaiɗi da duk musulmi yana buƙatar ko da yaushe yana tare da shi a biyun hagu da dama kamar yadda muka sani cewa yi wa annabi salati yi masa salati yana yawo dukkan damuwa kowace irin damuwa da mutum ya ce da wanda ya bayyana da wanda ya koyi sannan yi wa annabi alaihi salatu wasalam yana ƙara wa mutum martaba da kima a gurin Allah kamar yadda mun biya kusan gaɓoɓi guda arba'in da ibn al-qayyim ya kawo a cikin jalawul afam fi fadil salati was salami ala khairil anam ya kawo fa'idodi guda arba'in kuma mun biya su a lokaci biyu sannan idan mutum yana yi wa annabi salati ana zari cikin marwata kai ba marwaci bane in dai kana yi wa annabi salati sannan mai yi wa annabi salati ya shiga wata irin girma da martaba da ya kuma dau wani yanki da Allah da mala'iku ne suke yi domin Allah da kansa ya gaya mana cewa da Allah da mala'iku su ne wa annabi salati sai dai duk wani abubuwan da muka faɗa wata gaba da muke tuna wa juna shine Salatu annabi kana yi ne ma tasiri idan kana halarto da ma'anonin sa na gaske. Mun san dai Allah ya ce huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila ila an-nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah shi ne wanda yake muku salati. Mun faɗi yaya salatin Allah yake gabayi waɗanda ba annabawa ba mu ya nawa zai mana salati ina yawan tambayar wannan da yin zanto a wurin ya zauna ya salati Allah yake ga mu an ce man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra duk wanda yawa annabi salati dai Allah zai ma goma to ya za a mana salati ya salati Allah yake ga yin na'am ban ji wa na'am kai albarka na ban ji ba gafarta zunubi ko Allah zai rufe gafarta ma zunubi shi ne salatin Allah ga mu bayi wannan yana da kyau shi ina tambaya ni zai rantu ya zauna domin kana yi idan da kana hararo wannan ma'anonin shi ne za ka ga salatin yana ma tasiri eh wani zai iya ɗaukar lokaci shekara biyu bai ga komai ba amma kai da kake hararo wannan abin zai ga cikin wani dan lokaci kankani Allah ya baka mabuta abubuwa da yawa shi ne bambanci an fahimta da dogo so da haka Allah madaukakin sarki zai yabe ka ya kuma gafarta ma zunubai to ya salatin Allah yake ga annabi alaihi salatu wassalam gaba ta biyu a ɗaukaka shi a cikin kuwar ta abin ko a ɗaukaka darajarsa to sai mun halarto da wannan to Allah madaukakin sarki salli alaikum shi ne wanda yake yi muku wato yake muku talati talatin Allah gaba yi waɗanda ba annabawa ba shi ne Allah madaukakin sarki ya yabe mu kamar yadda Abu Aliya a rayayi ya fassara sai da cikin manyan wato tabi'ai liyukhrijakum min adh-dhulumati wa malaikatuhu su ba malaiku suna yin ne suna talati ga bayi waɗanda ba annabawa ba ma ciwo annabi talati shi ne ma muka faɗa wato yaban da har yau liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan Allah ya fitar da ku daga dukkan ɗaya daga cikin fa'idodin talati kenan kana cikin duhu sai Allah ya fitar da kai daga duhu min az-zulumati daga dukkan idan nuri zuwa ga haske wa kana bil mu'minina rahima sannan kuma Allah barakatin zargi ne jin kai ne ga mu'minai sannan Allah barakatin zargi yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi da Allah da mala'iku su ne wa annabi salati Allah madaukakin sarki yana wa annabi salati mala'iku ma suna yi sai Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya da suka ba da gaskiya sallu alaihi ku yi wa annabi salati kaga kan shine maganar da muka yi Allah da mala'iku suna wa annabi salati iya wannan kadai iya wannan kadai ya yi zai sa ka fara abin da Allah da mala'iku suke yi ko da ba ka ba tunda Allah yana yi malaiku suna yi kai ma sai kai to amma duk da haka sai Allah ya kuma kira yace ya ayyuha alladina amanu ya wadanda suka bare gaskiya sallu alaihi ku rike wa annabi salati wa sallimu taslima sai muka ce to a lokacin sahabbai da nan sai suka ce ya rasulullah mun san ya ake ma sallama har idan har annabi wa duniya wa sahabbai sai sabani cewa sun san ya ake sallama kowa yana cewa assalamu alaika ya rasulullah domin ga su gashi amma da yawan duniya sai aka samu zafani wasu suka ce sai ya ce assalamu ala nabi shi za muke da wannan bambanci a ta adaniya a tahiyya lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu ala nabi a ruwayar abdullahi dan mas'ud ta bukari da muslim amma ruwa ya sayi na Umar da ya zo ta zo a muwaɗa assalamu alaika ayyuhan nabi duk wanda kai kai duk wanda kai kai sannan gaba mai muhimmanci duka malamai kaga sun haɗu a immatul mazahi cewa salati ibrahimiyya wanda ya zo da nau'o'i guda bakwai in ka karanta jala'ul afam fi salati wa salami ala khairil anam duk malamai sun tafi akan cewa shi ake yi a sallah in kai wani salati da waji a sallah wato ba za a karba ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan nau'in misali daga cikin nau'o'i bakwai ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kaga bambancin su da wannan kawai ita baka tsara innaka Hamidum Majid a ga farko ba sai da kaje karshe bari mu kara da uku اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد kaga kana da uku yanzu sai kuma ka kara da wanda muka yi Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi to za ka ga ka rike su da nan kawai yan gomololin za ka rike sai ka rike in ka ga dama sai ka ce sallah azhar wannan ruwa ya zai la'asar wannan sai ga shi ne maganin karatu ba in dai ba ka san wannan formula gaba ɗaya in za ka janye zanu guri ka falatan shi sau dubu ba za ka rike ba shi maganin karatu kawai aiki ne shi ne abin da ya gabata in dai zo ka yi aiki da shi shi za ka ce imamu ahmad da ake cewa imamu ahmad sunna wal jama'a cewa duk sunnar da ya gani ta annaba alaihi salatu wasalam ka kafa ya yi aiki da ita wanda guda ɗaya sai ya kuce ta aiki hajji a kan rakumi ta kan aiki ne ba amma in ya zanga ko a aiki da ita da ya yi wannan shi ne maganin karatu shi za a gani inda yake ko ta bai aka yi mara hanya zai bayani kiriyar dina domin ya aikata abun ma bayan karantawa to kaga nan sai kuma shi lauyin salati Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai salati ga Annabi Muhammad wa ala ali Muhammad kai salati ga alayen Annabi Muhammad mun ji alayen sa sune ali Ja'far ali Ali ali Ali ali Abbas ko saboda haka waɗannan su kuma formular su sune ba sa cin sadaka su ne dai ƴaƴan da ake ce garifai saboda haka ba a kai ba a koyi cewa akwai garifai akwai amma idan kace kai garibi ne zai ka ba mu isnadi mu ji ka dauko iriyan iriyan har zuwa kan Abdullahi da Abbas zai mutai to wannan dalili ka Abbas da Abdul Muttalib iriyan iriyan har zuwa kan Alo Ali, mu ji zai mutai to wannan dalili jirgin jirgin har zuwa kan sai na ali sai mu ce wannan jaridi amma idan kai baka ba zan kakan ka uku ba kawai ga maka maka ke a kawai kawai saboda haka sai an ce kuma da yin mafarkin ƙarya mutum ya ce ya ga annabi da jini da kanka zuwa ga gida an nafta ba karamin ta ji hankali wani mutum ya karya a kan wani kuma ba za ka zo yanzu kawai duniya ce ya ji ka zo ka tsaya a masallaci ka ce a baka dan kakan ka wato kakan ku ya hana ku ci in dai kin san jikan zane ya ce ka rubuta zaraka sharibi ba ya san zaraka sab saboda haka ka ba a korewa ba za a ce babu akwai amma ka yi hatu burhana kulli in kuntum sadiqin shi ne ko ai ko ai ba wai ko jo a kai yanzu kai don yin zato da ya za a nemo islam wa ake kiran sa na saba ko wala za ka ce kai daga dan godiyo kake sai mu ce to ya aka yi shi ne kawai tambaya sai ka fara ba da islami daga wani dan uwan wani na saba ka mu ji da har zuwa kan Sheikh Usman Ibn Gowon ya ji ne kawai ka'ida ba illa ba to saboda haka wannan shi ne su ne sahabba su ne sharifai su ba ta jin sadaka sannan muka ce kuma matan annabi alaihi salatu wasalam su ma ahlul baiti su ma ahlul baiti sannan mawali ne bararrun bayin su da suka yanta su ma ahlul baiti wannan gaban ma tana da muhimmanci in ka zo wa ala ahli ka rika hararo wannan kama sallaita ala ibrahim kama yadda kai salati ga annabi ibrahim domin annabi ibrahim babu wani annabi mai girman sa kafin aiko annabi alaihi salatu wasalam shine abul anbiya to shi ne bayanin da muka yi shi ma zan ƙara mai mai taji cewa da kuma sun fi kafin karza su ce ƙayyata ibrahimiyya saboda an ce kama sallaita ala ibrahim cewa za a ce kwatantawa za a dami annabi ibrahim ya fi annabi muhammad kenan wai da wannan shugaba ne yau da mutane sai aka ce masa to ai amsar shi ne abin da za ka bada amsa cewa Allah cewa ya yi salati ga annabi muhammad kamar yadda kai ga annabi ibrahim da halayensa to lissafin shi ne annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kafin aiko annabi alaihi salatu wasalam babu wani annabi da ya yi girma babu babu sannan da ga annabi Ibrahim duk annabi da Allah ya aiko gaba ɗaya ƴaƴansa da jikoki domin annabi Ibrahim kamar da muke faɗa ƴaƴansa annabi Isma'il da annabi ya tsara to duk wani ba annabi da ka gani banu isra'ila ta kafin su da ƴaƴan su ta haka ne domin asali ji annabi isa shi ya yi annabi yaqub shi kuma yaqub shi ne isra'ilin ba domin ba ne isra'ilin shi ne abdullahi eh shi ne abdullahi saboda haka shi yaqub shi ne annabi a shi ne a wato baban baban bani isra'il gaba daya duk wani annabi da ya zo a cikin bani isra'ila ha su aka fituro annabawa da yawa to ƴaƴan annabi um, jikokin annabi ibrahim idan kuma larabawa ne ta kaftin su duk da ba su da yawa su ta bangaren su tana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito su kuma ƴaƴan annabi isma'il shi kuma annabi isma'il dan annabi ibrahim to sai Allah ya ce kai salati kamar yadda kai da annabi ibrahim ka ji alama ta farko ana salatin da kai wa annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da kuma wanda kai wa ƴaƴansa duka kaga salatin da Allah ya yi wa annabi Dawud annabi Sulaiman annabi Musa annabi Harun annabi Isa kasabin su aka ce a tattaro a kuma yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka annabawan da Allah ya aiko bayan annabi Ibrahim da annabi Ibrahim din a tattara duk irin salatin su a yi annabi Muhammad to idan ka kalli wannan a kallo ba da mai hankali tsakanin na annabi Muhammad da na annabi Ibrahim wanne ya ai ba domin wanda aka yi wa annabi Ibrahim din ma irin sa an wa annabi Muhammad kuma an hada da ƴaƴayensa da jikokinsa kuma duk annabawa ne shi ne problem din a da za a ji ni ba kawai ka san shi sanin yare ma ai da ba kwata kwata bai san addini ba to saboda haka wannan shi ne kuma abin da za ka halarto yayin da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka rika halar dole cewa duk salatin da Allah ya wa annabawa wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumi nabaru darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa kana wa ishaqa wa yaquba kullun hadira wanda annaba ya ta takwas da wannan ayat da ba ta ayoyin suka ba ta ka ji cewa duk salatin da aka yi musu an wa annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda kawai annabi ruhu zaka ce da annabi Adam su wannan kaga sai ga annabi Ibrahim zuwa amma da kan annabi Ibrahim har aka cike ka annabi Isa dukkan su an yi irin salatin da aka yi musu an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan za ka tsirka halartowa shi ne fa'idodin da Ibn Qayyim ya kawo guda arba'in da wani abu wani malami ma ya kawo guda ɗari da wani abu na salatin annabi shi ne za su man tasiri amma idan da aka zo kawai ka ɗau abin nan littafin da na zamani ko mai ja kai kai ga miliyan guda ba zai ba da fili ban baka halartu da wani. Wannan abu da ke so ka riƙe in ka riƙe ba gobe da hamis ba muka ce da gobe da hamis idan rana ta faɗi. Har wace gari juma'a zuwa rana ta faɗi lokacin yi wa annabi salati. Kada na kauta ba in je kawai ka je da zarar asuba ta zo ne jam da azalatu sai ka yi istighfar amma idan ka ɗauki wannan sallah kana yi kana yi duk idan wallahi za ka ga abubuwan da in ma ba shi kake biya maka ne zai ga an zuwa biya ka ba da alwari ya ba ka wani abu da za ka ruka rubuta sunanka a cikin ka za ka yi ba ba wannan salatin da kake yi Allah madaukakin sarki ya fi ka sanin bukatunka abin da zuciya ta kaɗan sa ba kama faɗa wa ya gani zai warkar da shi salatin annabi kullum na faɗa ba za ka gane fa'idar sa ba sai ka shiga kokin da abin da za a faɗa da baki ba fahimta mutum zai ba sai ya kankan ne ake ka dage da yi wa annabi salati salatin annabi da gaske duk wani abu da yake damun ka Allah zai yi ma ko me ki so da haka mun ce wannan shine salatin da yake ba wanda ya yi amma za a yi wani zarafi da sahabbai suka yi da jari'ai a sahabbai da ƴaƴan sahabbai suka yi a wajen sallah za a yi kamar yadda muka ce annabi Muhammad ya ce sallallahu alaihi wasallam ayi wa annabi salati shi za a ka je mutum ya tafi majalisin hadisi da an ce kana rasulullahi sai ce sallallahu alaihi wasallam wannan bai wa annabi salati shi wannan jira wajen sallah Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wannan duk shi ba salati ne ga jiru amma ba a yin sa a sallah a wajen sallah za ka yi sai dai hatta a wajen sallah ba wanda ya fi irin wanda annabi ya furta domin mun sha faɗa annabi alaihi salatu wasalam ko cewa yi sandu to ba wata sandu da ta yi da ita kawai annabi ya ganka ya ce ma sandu to duk duniya ba wata sandu da za a kawo wanda za ta yi gidi da ita babu wannan shi ne kawai an gane ko saboda haka wannan shi ne kirakarwar da muke muke yi kai tsaye babu guda gaba shi ne babu ruksa ta fi zalik babu da yake magana akan ruksa oke wanda hadisin ko gaskiya ne na ga sun rubuta min wannan bari mu koma kansa babu muqadamati bil kunyati liman galabat alayhi domin kamar ba mu kara ta karshen ba babu da yake magana a kan annoka da wasu alkunya ka yi wa mutum magana da alkunya liman galaba da alayhi ga wanda alkunya ta yi rinjaye a kai an fi zan da yawa yanzu an kai dade akwai wanda da yawa an yi wanda suka dade suna zuwa karatun nan idan cewa rai ba wanda zai tafi gida yau ya faɗi sunan kawai zai faɗa kawai zai tafi da jami'ar wasan kawai to kaga wannan jinsin din ya rinjaye haka har su tabbata duba a zuwan nan karaye da yawa wasu da haka kawai suka kawo yau ta haka zuwa ita tambaya ya sunan ba sani ba to wannan alkunyar ta danne suna ma gaba daya to yi ne magana da ake mutum a yi magana da shi akan wato alkunyarsa قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو قيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان نعم قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد حدثني ابو بكر بن ابي زهير الثقفي عن ابي بكر بن الصديق رضي الله عنه انه قال شيء ما لم يبن السني yake malamin sa Abu ya ala sahibul musnad ya karanta da shi kuma ya biyo daga malamin sa Abu Haisama shi ma daga malamin sa ya haifu da Sa'id bin Qattan shi ma daga malamin sa mun faɗi wannan ya haifu da Sa'id al-Qattan cewa ya yi ruwaya da dukkan wa wato ahlus sunan banda wasu daya da wani ba da sannan shi kuma ya kawo daga malamin sa Isma'il bin Khalid bin Abi Khalid shi kuma daga malamin sa Abubakar bin Abi Zuhair as-Saqafi shi ma daga malamin sa Abubakar bin Siddiq radiyallahu anhu annahu qala Allah ya kara maka yadda yake ya Rasulullah ya ma'aikin Allah kai falfala ubada hadhihi al-aya ya mutum zai rabauta sai da abokan yana da taka tsantsan kwarai mutum ne mai warau ya mutum zai rabauta bayan wannan ayat ta sauka ya zami da Allah ya ce man ya'mal su'an yuzari ai ga kullum zai farkon aya laysa bi amani kuma la amani ahli kitab من يعمل سوءا يجزه ولا يجد له من دون الله وليا wala nasira laisa bi amani Allah mana hukuncin jirgi yace ba da bura kan wurin ku bane buri kawai mutum ya tabburi da bai wala amani ya ahlul kitab ba da buri bane mutum zai shiga aljanna su ahlul kitab burin su ma ai ga cewa suka yi lan yi rasulun jannata illa man kana hudan saboda rashin wayo cewa suka yi kaga Allah yace tilka amani cewa suka yi ba wanda zai shiga aljanna in kai ba da yahude bane ko wani tsari haka ce in ka zama jiya aljanna to bai wuce ne ko ban zara haka ya wuce da zara ce dan Allah yake tilka amani ku wannan burace burace ne bushi ne kawai kul hatu burhana kun kuntum sadi ku kawo da dalilan ku hukuma su gaskiya ne ba su da jiyo ba su da gaskiya an fahimta da jiyo ko sannan kuma sai kuma suka dawo daga baya suka canza suka ce lan ta masana na illa ayyama ma'aduda sun yadda za su shiga wuta amma suka ce kwana bakwai kawai za su yi sauran kwanakin ba suka ce don musulmi za a zo ba wai sauran kwanakin za a ce wa musulmi duk yadda yanzu sun sako cewa za su shiga wuta amma kwana bakwai kawai za su yi sauran kwanakin suka ce musulmi za a zo a su kuma su ɗauke sauran kwanakin saboda raunin wayo to kaga Allah ya ce tilka amani yuhu murjan murjan su ne na baki kawai haka ce ai a abu da da suka ce mu ya Allah ne haka fa yahudi su an ce ya Allah ne nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ya Allah ya ce kul fali ma yu'adzibukum bi dhunubikum to me yasa Allah yake azabtar da ku da zulminku irin wannan tsunamin da Allah yake aiko musu malam da girgimar kasa da ake da da da yake kiransa aman wuta wutar daji ko kaga dutse na aman wuta wannan burkanu din duk wannan abubuwan da Allah yake me yasa yake muku kul bal liman yu'adzibukum bi dhunubikum me yasa Allah yake azabtar da ku da zulminku bal antum basharun mimman khalaq ku mutane ne daga cikin halittar Allah ku ba ayan Allah ba kariya kuke yi Allah yana da yana ne? Allah mai da yawa. Sau da haka idan ka zo kake yanzu me ake kiransa kana ce mutum murna da kamar yadda na faɗa jiya cewa murna Allah ya haihu kai ma ka da Allah ya haihu ke domin kace hadisi zuma kana kana ce mutum murna cewa kana ce kuma shi a gurin sa Allah ya haihu ko kuma mun mun yadda Allah ne yake wala biyu kai ka da Allah ya haihu ne ba mu da rigima a ciki kai da addinin ka hasalin kirista bai ma yadda an aiko annabi ba kai kuma addinin ka da an aiko annabi Isa amma bayan shi kuma annabi Muhammad ya zo a ba ma haɗi ai domin a littafin ba haka yanzu ai ba ma haɗi to ka ga da bambanci to amma sai ga mutum wai musulmi ya kasa gane addinin sa ba addinin nasa kansa bai bai ba ba ko wata rijuwa idan baka ce wa mutum kana cewa jumurna Allah ya hayu ba ba rijuwa kake da ji ba a addinin da ne bai yadda ba yadda bai yadda an aiko annabi Muhammad ba kai ma baka yadda da Allah ya haifa annabi Isa ba shi ne abin da ya ce an gane ko to wannan shi ne abin da ya kamata lallai mu lura da shi mu kuma kiyaye to kaga anan shine abin da malami yake gaya mana cewa wala amali ya ahli kitab sai yake man ya'mal su'an duk wanda ya aiki to kalle kalmar su'an bi nika duk wanda ya wani irin zunubi ko wanda irin zunubi yuzda za a saka wa kai in dai duk abin da muke za a duba ai mun shiga uku komai domin ga shi da nika dukkan hanjarsa laifin da ke za a saka ma kai sai na saboda idan ka zama tun na tsoron zunubi ya san girman Allah ne sai na abokan na jin wannan sai hankalin bai tashi sai ku kullu shay'in ya'maluhu yuzla bihi sai ke jin mutumin da abin da mutum ya yi sai an saka mara a kai hankalin sai ya tashi fa kada sai annabi ya ce da jura imaka Allahu Abubakar Allah ya ji kanka ya ce Abubakar domin annabi ya ga halin da yake da sai ya ji alatta tamrahu ba kana rajin lafiya ba wannan rashin lafiyar da kake yin zazzabi mura da abubuwan da wasu ma ba ka faɗa haka za ka warke da leke wannan annabi ya ce ba ka yi alatta tansabu ba kana shiga wahala ba alatta ke fi bukan a wato la'awa sannan ba ka shiga cikin tsanani jifin ma'isa kuncin rayuwa shi ne allawa ko kuma ka ce talauci ka tashi ba da ko wa aljiyonka kuma ga shi kai goro ne ba ko abin da gida kai wani aiki ya rike kudin shi wanda yake kira ma ya dau wayar ma ya sa ka aje ND kai kai da shiga daki ga zuwa kan kokoro to ba ka shiga wannan yanayi ba ka shiga yanayi na babu to shi ne Allah wa sai annabi ya ce ba za ka ma su bi zauna biyu ai da wannan za a saka muku wannan ake ne ba wa Allah ku ga nan ya ku biyo bane cewa a to da wannan duk da zuwa kan kare mana zunubai to da sauki amma ba haka ba sai na waka ya tsoro sai ya gani ko kai mu iyayen zunubi yawa iyayen zunubi to wannan shi ne hadisi babu rukhsati izami babu da yake magana akan yin rukhsa kun ga na bayan sai abubakar shi ne mai bayar da jari gaba da yanzu duk wanda ka tambaya da an tambaye shi a sunan sai na abubakar zai ce ma abubakar kuma ba shi ne sunan ba alkunya ce ta danne sunan sunan sa abdullahi bin usman saboda haka wannan ya danne sunan abu hurairah ya danne sunan ba da ana kai yawa yara islamiyya ba ana tafiya a ji abdurrahman bin sakir amma abu hurairah ta danne sunan alkunya to shi ne saboda haka alkunya ko wani lakabin da ya zo ya danne sunan ka inda ne to ne ba laifi ba ne ba laifi ba ne shi ta idan aka zo gurin ma da aka ce a zuban ka sai ka faɗa kuma ka faɗi na gaban da za a gani dama wani shi ne wani yawwa to zai na wakar alkunya ta ta danne sunansa sunansa abdullahi bin usman ba wa Allah to shi ne to a rubuta da dinani an yi rubuta a kan haka yani bi tasbihi ismi ana nufin wajen lafazin suna a bai da shi karami sunan ka anas sai a ce ulai shine tasbihi hasan husayn hasan husayna ai kawai dabara ce ta mutum da masu ta suna amma hasan da husayna duk suna ɗaya ne kawai ana nufin hasan babban husayn karamin karamin haka shi ne husayn eh in ka samu yan biyan za ka iya ta anas da wani da babban anas da karamu anas shi ke nan shi ke nan da saboda haka tasiri ke nan ko kamar fadu ne da kuzai kuzai ne ne ayya ka gani su saboda haka sai ka sa kawai babban shi ne mai wancan mara tasiri karamin mai mai tasiri shi ke nan eh to wannan shi ne وجيتي قال حدثني ابو عروبه ومحمد بن عبد الله بن الفضل الهندي قال حدثنا ابو التقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن عبد الابرص قال حدثني امي عن امها انها سمعت لكلاب بن معدي كريبه رضي الله عنه شيء مالي ابن السني يأتي مالي ابو عروبه يا كرم تدري shi kuma ya biyo daga nasa malam malam Muhammad bin Abdullahi bin Fadl al-Yansi shi kuma daga malamin sa Abu Abu Daqi Hisham ibn Abdul Malik shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Ali al-Abrasi shi kuma daga malamin sa malamin sa babarsa eh ba za ka gane a wuro mace mai hankali ba sai ka yi auren Allah kuwa saboda da yawa in kar za ka yi aure mafiya yawanci sittin da saba'in zuwa ɗari na al'amuran kula da yaya baya kanka kai wani abubuwan da ya kanka idan baka samu matar da za ta iya kula da harkar gida ba ko to duk abin da kake so ba zai iya tafiya daidai an shiga uku zo da haka mutum yana jere shi kenan sai ga mun bayi daga jama'a ya koma wa abu ya auro wannan ba da shi zai kara auro a jibba ba saboda haka amma matsalar shi ne matashi baya bayyana wannan karatu ba zai ta an yi gani yake kila suka alfurzan ta budurwa ita ce kawai mata aure da ka je kuma kana yin auren za ka fara gane cewa ashe ko abin da kake bukata a aure ka gane na rantsi da Allah har ita da ta aure ka da za a dawo da bara bana ko ba kai ne za ku ta kana da yawa domin za ta gane aje shi ne da suka kawai rubuci jari saboda tunanin a tsawayen da suna ta aure ba ne gaba da kai ma ko abokan ka suna ta aure ana ta yau goyi wannan da zan bata ro an tiba da yawa dan wannan abu ne da duka ba ruwan ka da tsara a ta liwa ma lokacin da ya zaka dai ga kuma hankali da ya addu'a ka ga yawa Allah to wannan shi ne an gane ko to saboda haka yana da muhimmanci kwarai da gaske Allah ya taimake ka ya baka ya baka mace wato ta gari da annaba ne da rajo ta lafiya ce mafi alkhairin rayuwar duniya shi ne mace ta gari bai aure wanda yi ke aure yana gane wannan karatun yana gane amma mai zuwa tsoro yana zanci a lokacin da ba ko ba ya gara komai yawa to wannan shi ne to ka gani hada sarki ummi mun faɗa duk manyan malaman da ka gani sun ba da gudunmawa a musulunci majority su duk mata ne suka samar da su iyaye mata imam ahmad babu su imam malik babu su ibn zawji babu su imam malik ba shi imam ahmad asbab ba za ta dauke shi ta kai shi gudun makaranta ya kai daga nan zuwa zuwa kasuwanni ta jira a ba shi karatu ta dawudu kuma babanta ya mutu mafi yawancin su marayu ne imamul bukari babarsa za a ta gaya bayan duk iyayen su ne mata duk iyayen su ne mata shi za wani malami ya littafi sunan da nika sana'an ulama matan da suka yi intari suka yi produsin malamai in mace da yi ya ce za ku ga nawa muna gani da yawa ai za a ga wani uban ma jajen ta ne ba ruwansu da harkar amma uwar ta tsaya tsayin da ka sai ɗan ya zama wani abu sau da haka yana da muhimmanci ƙwarai da gaske ƙwarai a kula to shi ne na gani uwar ce an ummi ha ita ma daga babarta awa mala ai ta a kai idan ka ga inda ta ga yarinya daga gaskiya ko da uwar ta tafi ta shi ne ka'ida ka ganta lafiyayya daga gaskiya to ka je ka duba ya babu ta za ka ga wane mutum domin ka'idar da suke faɗa dole ne ƴaƴa suna koyon ɗabi'u na uwa kai kuwa wanda za a zo kullum ba fanta ake shafa kuma wannan bugun zuciyar kai kafin ma a zo garin tun daga cikin cikin ta har jikin na su ji tsaye yawwa kaga dole a yi manjalar da jarar sa aiki shi sa sai ka nemi inda za ka ajiye za ka yi ajiya sai ka nemi wannan dole to kun ji da an ummi a yi zama daga babata kakar kenan anna hasani a cikin gida bin ma'adi kanzu wato ta ji sahabu annabi alaihi salatu wasallam da gida mu bin ma'adi kari ba radiyallahu anhu Allah ya kara masa ya ya kuli yana cewa kana ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce gari aflaka ya kudai kara bauta ya kai gare aflanta ya kuɗe ku ji ta jira kai kara bauta ya kai kuɗe in mutta idan har ka mutu walam takun amiran fa ka zama amir ba wato ba ba ka jagoranci ba ka zama shugaba ba kun ga dai wato shugabanci da ake kai shi ma dai za ga mutum ya mutu ko a ce ba a wani mai yan majalisun ma biyu suka mutu ba amma sai ka ji a labarai wasu suna kan fashin a kan wai kujerar su tun da wani a gaji ma wasu suna kan rigimar ya za su samu kujera a mana annabi yanzu wani sahabi albishi cewa ka gama rabauta amma ka zai bukani ba ai bukani biya na gidan kama ya ce ka annabi yanzu in dai baka zama amir ba to ka gama rabauta me yasa ka fara haka saboda ba nauyin kowa a kanka sai ne gidanka wala ta kiwon ko sakatare shine ka ce baka zama sakatare ba ka takarda in baka zama wannan ba ka rabauta wala aniban al'adun kuma shi ne wanda yake alƙayyu bi amrin kabila wanda aka ɗora ma wata kabila guda kawai aka ce kula da ita kamar wani komanda haka aka ce shi ya kula da wannan kabila duk da zagoran suna ce alƙayyar da amurin kabila shi ne tsari komanda ba a tsora ka jagoran su kowa ba annabi ya kan rubuta da shi in ne baka samu mutane ya kuka rabauta ai mun bi a baya annabi alaihi salatu wasallam cewa yi duk wanda ya yi shugabanci da kansa za a wuce da dabarunsa amma tilasta ba aka yi Allah ya shiga lamarinka kuma yawwa wannan shi ne ka'ida duk lokacin da mutum ya rauke shi yake nema a kan kansa su ji Allah ya baka da waye a kan yi ba wani wani ko mutum da za a kashe dan zai zama ba abin da kai Allah ya sauri to wannan shi ne babu da wani babu da yake magana akan narko fi an yi da an rasu da gairi fi akan a kira mutum da sunan da ba nasa ba har da kiran mutum da sunan banza قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن أمير بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بغير اسمه لعنته الملائكه sai malami ibn sunni yace malamin sa Abu Aruba ya karanta ce shi kuma ya zo daga malamin sa Abu Taqi shine Hisham ibn Abdul Malik shi kuma da daga malamin sa Baqiyyah ibn Walid shi kuma daga malamin sa Abu Bakr ibn Abi Maryam shi kuma daga malamin sa Ali ibn Ubaydi shi ma daga malamin sa Umar ibn Sa'ad kale ne kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace man da rajulan bigayi ke duk wanda ya kira mutum da wani suna da ba nasa ba la'anatu malaika malaiku za su tsine mara albarka amma nan da ga musamman sunan da yake wanda na banza kenan ud'uhu bi aba'i huwa aqsadu inda Allah ku kira mutum da sunan mahaifinsa da sunan sa na gaske shi ya bi dacewa ya bi daidai a gurin Allah ka wuce zai zai zo magana sura a gaba wajen lakabi amma bari mu ji gaba kawai hadisin malamai suna da magana a kansa kamar yadda imamu da ta iya faɗa yake hadisi ne munkar in dai suna ka kira mutum dai ba sunan banza ba ne ai ba komai yawwa to bari mu ji babu na yi an yi zama rajulu a bahu bismi babu da yake magana akan an hana mutum ya kirawo babansa da sunansa ai ta ga annabi ibrahim alayhi salam ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru ya abati la ta'budu shaytan ya abati ni kad ja'ani ya abati ni akabu an yamsa duka ya abati ya adini ya kai abbana shi ne shugaban kafirai ko babba ne a kafirai amma aka yi cewa baya kiransa da sunansa azara yace a kai azara yace ai baya bin Allah kai azara da lawa abba ya rage mai ya kai abba ya kai abba domin a girma a duniya daga Allah sai iyayenka da bangaren da abin da ya domin Allah ne ya halice ka amma da dalilin an fahimta da kyau kowa ne ya Allah to shi ne yake حدثني مسلم بن معاذ قال حدثنا احمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا قيس بن ربيع عن هشام بن عروه عن ايوب بن مسيره عن ابي هريره رضي الله عنه شيء ما له يقول السنه yake malaminsa muslim bin mu'az ya karanta ce shi kuma ya je daga malaminsa ahmad bin yahya as-sufi shi kuma daga malaminsa Ishaq ibn Mansur shi kuma daga malaminsa Qais bin Rabi'a shi kuma daga malaminsa Hisham bin Urwa shi kuma daga Ayyub malaminsa Ayyub bin Masira shi kuma daga Abu Hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ma'ahu gulam annabi ya ga wani mutum suna tafa da wani mutum da wani yaro da wani dan yaro fa kana da gulam sai annabi ya kalli yaron yake da shi mana hada annabi bai ga tsarin tafiyar riba da uban da kan fito sai annabi ya kalli yaron yake da shi mana haza wannan ya kalli ya nuna baban ya ce waye wannan waye wannan kala yake abi yace an ba da ni kala yake to bala tamshi amamu ku duba jara sai annabi ya ce kada ka kara yin tafiya a gabansa sun ta wani kawai sarkar laini shi ya yi gaba ya wuce uban in uban da ya misali ya sako shi a gaba karamin yaro ne ai da sauki ko amma kawai zai wuce shi sai annabi ya karka tsara tafiya a gaban abban sai ya wala tafta tibba lahu karka janyo mazaki ga abu gaban da ba a tsare ita a ba da ka janyo mazaki ai kai kai wa mutum wani abu ka zagi wani ya rama shi ne ka janyo abban ka zagi a kofar gidan ku da za a zo a rika zage zage da kai da wani wai abokin ka ne kana danna ba a gida yana danna ba ba ko ku yana ji da shi kuke ba wallahi da shi kuke to annabi ne karka janyo masa zagi duk abin da zai zai janyo wa mahaifinka zagi karka na uku wala tajid sauna kar ku zo guri ana zuwa an zo gurin kafin ya zauna kai ka zauna in kuka tambayi wani abubuwan za ku rufa ce wa wallahi ba a su ne mutane suna ganin kamar wayewa ce uku ke na hudu wala ta da abu jiki ne annabi ya ce karka kira shi da sunansa karka kirawo shi da sunansa yanzu za a ɗauko mana wannan littafin ibn salam fi ma la ilaha illa huwa muslimin jahilin min al-aqida wa siyar wal adab wal ahkam yace hanyoyi ingantattu lafiyayyen hanyoyi dangane da abin da ya kamata musulmi bai kamata ya jahilce su ba yace na aqida da da tarihi da radabai da hukunce hukunce sai kawo wasu adab dangane da iyaye wani kan zo su da da farko ya ga wani a wani lokaci a can ba farkon a adadin kuran ko farkon littafin to amma nan da ya fara yi a al'adun ba da walidai na gaban da ake so ka tsora tare da iyayenka قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ويقاوى آية حبيب فيه لو أن بر الوالدين من أفضل الأعمال كتنجي والدين إلى درجة السمكية فلا لم أيها وأحبهما إلى الله كما سوء الله يبتوه ومن أسباب رضا الله تعالى أن العبد هنا غير الشعب أن أكتئه الله يجد بابا شيء وادو فيه وبيرهما يكفر الخطايا biyayya ga iyaye tana kan kare da kai wa yajidu bil amri fi rizqi wa rizqi sannan tana ƙara wa mutum tsawon rayuwa da arziki da wani ba Allah yau da duk da yawa yake mun yata talanda wasu za su yana zuwa karatu ka ya fi zuwa zuwa na nan ba ya fi zuwa na na jira da hudu ba cikin jama'a mataji ne mataji ne amma da yana nan zai gane wannan zai fito da abubuwan karama mun tace da abubuwa da ke a irin wannan yanzu ba a jin da yaro amma yanzu Allah ya yi masa yadda yake saboda wayannan asbabun ko wacce taura da muka yi a shekarun baya wuce shekara hudu ba amma in ya kai matakin da Allah ya hure man arzikin da har ya zai mahaifiyarsa gida a misra wallahi kuma matakin Allah ya da lafiya ba irin wayannan abubuwa wata ya zo nan muka ta taura da shi a ofis yace umar ta ce ya zo mai shawara muka yi shawara na ce ya kamata ku kaza bai da wani sai baban ce yanzu yau yanzu mu zai je London daga London ya fara uku ya wuce Egypt ya zabi a Egypt kuma abin da zai je Egypt din shine ya je tabbatar da wannan gidan da aka je aka kuma kulli bayan da ya je mun da zabi din za ta je ita da yaran kannan su ji sun za su zauna wannan mataki wannan karatun da nake inda yana nan zai gane practically Allah practically to shi ne yake cewa kaga yana tada rayuwa yana ƙara arziki yana ƙara arziki sai ce falwani da an ja'ala wa Allahu sababa fi wujudi lisa domin ya yi su ne suke zargiyar su ne sababin zuwa samuwar ɗan adam wa umar da zani ta ibadun tarbiyya kuma sun suka sha wahala wajen tarbiyyantar da kai shi za ka daya in Allah ya ba ka ka wa'anda kanka a yanzu domin ka huta nan da yawa karka yi zama makara ka bari sai bayan sun gama girma yanzu duk sun wasu sun riga sun tafi wani iri daban ka yanzu kuma a duk wannan sun ma daidai ne amma ina ne wa matasa yanzu wannan Allah ya fara ba wa ƴaƴa suna ƙanana ɗaya da gaske yanzu ba lokacin bacci ba ne za ka yi baccin nan gaba ya hakuri da baccin yanzu nan gaba za ka yi baccin Allah za ka yi amma yanzu ba na barci bane sai ya su zama mutane sai ka koma ka kwanta idan wasu suka samu to za su tarbiyyantar da na kasa insha Allah to wannan shi ne to sai ke cewa wa ma ba bazar da insani lahu ba balai wa fi ma aqahu ba duk yadda mutum zai mutu ba zai iya biyan zaki ba bar mu na daya yace wato an kika dawa da yake wa aqiqahu ba ka kyautata wa iyayen ka kuma ka koyi daya wa ainihu ma fi kulli ma ya amurani wa wa ainihu ma ni kai musu biyayya sai abin da suke ba umarni duka illa idza amaraka bi ma'siyatillah idan sun ba umarni da sako wa yaqulu laka bi adadi wa rizqi anan kuma kai musu rabi cikin kyautatawa na uku wa fi kare ma in kun da zama in kana da kuɗi ka ce da ai ina har yanzu an ka gama ta ni ciya ka ba da cin boriyar ka ba ai an an yi asara kuɗin kira har ka da yan waye ji ka dawo yanzu kai kullum abincin dole da zama kake yi babanka ba ta fara sa a tabbarka ba babanka bai fara sa a yadinka ba wallahi an yi asara ta ce ko kawai har yanzu ko zo kake a aure a da saura na hudu wa jini ilayhi ma wa in kana kafirai ka kyauta ta musu ko da kafirai ne ga annabi Ibrahim da ya rika baba ne na biyar wa da irin surura alaihi ba ka shiga musu da farin ciki shine ta wannan bangaren kuma shine ka sai musu abu ba tare da sun tambaye ka ba ana ake shiga wa da iyaye ba ka yi abin da ka san suna zo ba tare da sun yi requestin ba بكل دين كريم وقول النبي نجد وجد كل ما ما من شأنه ولساعة إليه وجاء ربك تنزيل لنا فبجي ولو كان شيئا هينا كل شيء أظن أبني الزوجي na bakwai wala tunani ma bi mai ba kunji kaga kira su da sunayen sunan babar ka wanda kawai ka rika kiran ta saboda ka ta so a kai yanzu za ku yi ilimi ne ka ta so ka ji kowa ya yanka duk da sunan da suke kiranta wanda kai ka fara ka kaya daga kan kadina bal kul ya ali aw ya ummu umma hajjaj mani sunaye iri iri da za a koyi lallai ka koyi su na bakwai takwas wala ta bi halin hukufi ba in suna da yi kai kuma karka lura wala ta takaddama ba su tsaya an gane an fahimta da jihu kada ka gabato su wajen tafiya wala ta mudda da jilaika wa hum ma da mutane a baba idan suna da wata ka miƙe musu kafa ka ta turo musu kafa a in za ka tura kafa ma yi ta kalli wani gurin ka ga mutum ka kalli wani gurin ka turo musu ga wani tana yana kallon wannan ba daidai ba ne sannan na tara wa ta'addab fi hudurihi ba wa tawada lahu ba idan ka je gurin su a nuna da ladabi yayin da ka halarci gurin ko gwamna ka zama ko waye ne da duk a gane wannan ba iyaye na ne na goma wala tu fadil ahadan alayhi ba la zawjatan wala waladan wala ghayri kaka fifita kowa a kan matarka ko yayanka kaka fifita ta kan na shiga daya wala ta subbau ba wala ta tatasabbaba fi zalika kaka zage su kaka nemi musu zagi kun ji magana da muke yanzu in kana da wani da kaje ne mutu dai na ga ni wala da ba sau daga fauka a tuwaje ba kar ka ga muryar ka akan ta ko ai mun ga ibn aun da muka zo wani bayani ibn aun da babar da kira wuce ya amsa da karfi sai da yan ta bani wai sai ga bani sannan na sha uku wala ta munna alayhi ma da zai rika nan ba haka yi musu goyi cewa ko kuma dai ayin jiwa yake bin su iri da eh har ko da zai zo ce duk sauran ai ba ma sabi dan mu ga an ga muna biyayya ne ba kaza kaza akwai ba zuwa nan duk sauran ba kaza take yi ba amma kuma waye yake bin ki ba iri da Allah ya kiyaye. Sha hudu ya lafiya zuri ilaihi ba oge wala ta karɓar wajen haka wala ta shafi suna ne gini ba kada kai tafiya ce da yin wani na dai kai karfe ko kai sannan wa afin yi na du'a yi zau ba fi hayati ba kai yawai ta yi musu addu'a kai yawai ta yi musu addu'a shi ne mafi wanda ba ya iya musu addu'a sau biyar a rana ba ya cikin mutane biyu wanda yake yin sau biyar kadan shi kuma ba mutumin kirki ba shi ba mutumin banza ba in ya haura biyar kuma shi mutumin kirki na sai shi ne guda biyar a ajiyar biyar idan kai goma to kaji da cikin mutane idan mutum yana yi aika ka matsaloli biyar da zuwa ka kwatanta shi ne muka ba da misali cewa akwai gabubun da mutum ya tsora za a ga ka fita daga wannan layi ko da yake kana yi ka wa kanka baki kawai ko bi an yi madaina wannan da sannan ka biya musu baki da ba ka je idan suke in ba ka je da ba ana biyan su ko kuma wata sadaka an ma kai musu sadaka ba da sadaka ki ta yi ruwa ko bi sadaka sadaka shi ne kuma shayar da ruwa ko ka je ruwa ko ka haɗa ko ka je ruwa an kawai suka ce ruwa ranar juma ka raba ko da ne da biyo wata ne ne da guda a raba ka ce sanadi iyayen da kawai yayi ba wani mutum zai ce sannan wa hajji wa hajji wa atabir anhu ba kai musu aikin hajji sun mutu ba ba ko bayan sun mutu za ka iya mahaifiyar ka aikin hajji bayan ta yi kai mata umara ba wai ta mutanen mutum ya mutum ya je umara in yayi sai ya tafi ta fita ne masjidu Aisha ko ba kullu ni ya je yau ba wata ana ga wata malam ka ji tsoron Allah kudi ba ka biya ta kanan ka tafi bayan kai na ka doge haka muke da ba ma duk kun san mabiya yan su masu zuwa umara ba sa jin magana sai su ce an ce za a iya kika ce za a iya haka ka ce ka kyale shi kawai dan ma ka ba shi fatawar baki ya bubo sai ya yi amma abin da aka fito shi ne umara ta tafi mustaqilla ka biya kuɗi guda ɗaya ka kuma dawowa an za ka yi wata ka kuma biya kuɗi asalin su masjidu jami'in da ake gaya ma masjidu aisha asali na masu al'ada ne kai al'ada kai ce haka nake wani nake ko kana al'ada ne yayi da ya ce to amma dai ka sani wasu malaman sun muku rukuta amma abin da ya muku ba rabu ne shine kai umara ɗaya sauran kai da wani yawa amma wasu malaman sun daga muku kafa amma da san da yake kwarin da ni shine zuwa daya ko Abdullahi da Umar da aka ce bayan Umar dubu duk zuwa ne ba wai a zuwa ɗaya ne yake ba domin yanzu ya halatta kana da yanki biyu da ai ba akwai wanda muka haɗu da shi wani lokaci yake ta tun da da da goma a Najeriya ya kuma dawo haka ake yi wani matashi ne ba dan Bafulatin dan dan Abuja yake dan jin jira shi ya je ya ci jira wuta ya kuma zai buge ko ya dawo Eh, shi ne magana da daban daban ba a ba za a yi ba kowa zaman kanta yake in ka fara yi mahaifi in ka dawo ka kuma biya zai ka je ka yi mahaifiya ba wai ba ma za a yi ai magana da muke kenan akan ba a ba ma kai mutu umara sannan wani ainihin wasiyar da wani sun bar wasiya a lantar da ita ko abin da ya ce an da mutuwa ne mun dalla kawai ya san ba ne gurin shi ne limamu gari ko na uwa ya ce ai a wa wanda aka ce dalla ko ya kai karatu ya ji zai ya ce wani ko wanka ki ne yawa ya rantar da wasiya ba ta haura wani ubangi da dukiya wa Allah da ita wannan yana cikin biyayya ne ba da shi wa akhirin sadiqahu ba ka girma abokan duk inda kai abokin mai to abban ku ka gani Allah ya dace da amin ba na'am na'am na'am na'am na'am haka Amin. La haula wala quwwata illa billah. Cewa wai bayan Allah ba. To ga wannan kai wannan shine misali da cikakken misali kuma shi za rayuwa ai sai sai albarka. Shi ta ce Allah da ba mu iko. Allah da ba mu iko. Awal da muka faɗa daidai Allah da ba mu dadan sa. Wanda muka yi kuskure Allah ya yawaita mana. muna roƙon Allah da sunayen ka gyarawa da tsohon da ɗaukaka kurakuran mu Allah ka sa mu gyara Allah ka zauna da kasar mu lafiya iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka raga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah ka jikan su ka tsara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani ƴaƴan mu da kannan mu da suka kauta hanya da yan uwa Allah ka shirya mana Allah ka ɗora su a hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa masu neman aiki da sana'a da karatu suka Allah ka tallafa mu waɗanda suka sa aure a gaba da kan da aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma aminna fi adamina wa aslih ummatana wa la umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tawaffaka ya rabbal alamin صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين